يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله عز وجل ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنتبكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وكنتم تشكرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله وفي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات والأرض كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد البرية نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعي أولا جريمي البركة من فتعالى سبحانه وتعالى يا أذر تامو دعينه واتو فدن ديدي دعيك تديدي دعين أبن ديك الشيء ديدي الله تعالى من الجابورة آمين dukkanin shugabanni ga sun halatta a wannan wuri muna masa roƙon Allah ta'ala Allah ya ƙara datar da su wajen jagoranci Allah ya sa wannan jagoranci da suke ya zama hanyar samun tsira da samun gidan aljanna baki ɗaya dukkanin sauran malamin mu na sunna masu karantar da mu addini a haƙiƙatan ina so in tattauna mana batu ne dangane da abin da muka sani sai dai kamar yadda muka sani musulunci ba addini ba ne wanda za a ce kullum sai an karantar da mutum wani abu sabo amma akan so a faɗakar da mutum a tunatar da shi abin da ya sani ba don komai ba sai dai don ya zamto mutum yana yin waiwaye a ran tafiya Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul a'la yana cewa wa zakkir إن نفعت وذكر إنما أنت مذكر وذكر إن نفعت الذكرى
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa zakkir ka wa'azantar ka tunatar in nafa'ati dhikra idan wannan wa'azantarwan zai yi amfani sai Allah ce sayadzakaru man yakhsha wanda yake bi tsoron Allah zai wa'azantu zai ji zai karba kuma zai yi aiki da shi Allah ka samu ne wa yatajannabuha al-ashqa سيذكر من لا يحيى
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wanda ke tsoron Allah zai wa azantu, amma wanda yake marashin arzikin lahira, Allah ka kare mu, Allah ka saba mutum ko ɗaya a cikin muna. Allah ta'ala ya ce, Amma marashin arziki
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين
wannan ita ce wuri na farko a cikin alƙur'ani inda Allah ta'ala ya kira masu imani cewa su kiyaye dokokinsa in kuntum mu'minin in kun kasance masu imani kaga wannan kira ne na farko da Allah ta'ala yake wa mu'minai cewa su kiyaye dokokinsa idan muka je har ila yau muka bar wannan wuri muka shiga wani wuri na biyu a cikin Qur'ani mai girma Allah ta'ala ya ƙara cewa ya ayyuhal ladina amanu ramadan itina na'am
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين na'am wuri na biyu shine inda arrama ya karanta mana a buɗe karatunsa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن Hmm.
ولا تموتن وأنتم و- ولا تموتن إلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حتى تقاته ولا ganin ai babu damuwa a iya yi to wannan aikin ba zai karɓi biya a cikin suratul ma'ida Allah ta'ala yana cewa inna ma yataqabbalu Allah إنما يتقبل الله من الم...
jama'a sai da mene sai da attaqwa sai da tsoron Allah wannan shine wuri na gaba wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarci mu'minai cewa su kiyaye dokokin Allah amma wannan umarnin jama'a umarni ne mai ƙarfin gaske me yasa Allah ke haqqa tuqatihi a wani wurin kuma yake fattaqullaha mastata'tum فاتقوا الله ما استطعتم wasma'u واسمعوا wa ati'u وأطيعوا wa anfiqu khayran وأنفقوا خيرا لأنفسكم
Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi anan a can kuma Allah yake ya ayy- yace fattaqullaha mastata'tum anan an ce ku ji tsoron Allah maƙwarar jin tsoron Allah maƙwarar kiraye kiyaye dokokinsa a can kuma an ce mastata'tum gwargwadon iyawanku to mu kalli abubuwa guda biyu wannan ta farko tana magana akan menene akan tauhidi tunda kamar da Allah ya karanta mana in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatu Allahi wa fiikum rasuluh kaga ana magana akan imani ne da kafirci shi yasa umarnin sai yafi karfi aka ce ku ji tsoron Allah ma'ana kada ka yarda ka hada Allah da wani a wurin bautanka amma an ce fattaqullaha mastata'tum a can saboda umarni ake yi game da bin Allah umarni ake yi game da kaurace wasu ababe na rayuwar duniya waɗanda suna iya halakar da mutum a can sai Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum nan ake haqqa tuqatihi wannan umarni na Allah subhanahu wata'ala jama'a umarni ne mai karfin gaske mu tsaya kan tauhidi mu tsaya kan ta Allah subhanahu wata'ala lalle jama'a duk wanda ya haɗu da Allah babu tauhidi wallahi ba zai tsira ba ya halaka Allah ka tsare mu Allah ta'ala a ƙarshen suratu al-kahf yana cewa faman kana yarju liqa'a rabbi فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Allah ta'ala kun ji umarni faman kana yarju liqa'a rabbi duk wanda ke fatan haɗuwa da ubangijinsa lami lafiya ya koma ga Allah salin alin ya sami rabo da ake samu na ake samu a wurin Allah ta'ala na samun aljanna to ya ya aikata wannan aiki falyamal amalan salihan wani aiki ne salih shi ne aikin da ya cika sharuɗa guda biyu na farko a yi shi domin Allah na biyu ya dace da sunar wane sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kada ya kuskura ya haɗa bautan Allah da bautan wani Allah wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna Allah ya ƙara mata albarka ina tabbatar muku da Allah bai kaddara zuwan wannan kungiyar ba yankin arewacin Najeriya da ma Najeriya gaba daya wallahi da mafi yawan nan duk maguzawa ne mana Allah ka kiyashe mu Allah ka kiyashe ka kiyashe mu tabewa saboda su wancananka zaka tadda mafi yawan ababen da ake yi akwai shirkiya Allah ka tsare mu wuri na gaba mun samu guri nawa kenan ina tambaya mun samu guri nawa mun sa mun samu guri biyu yanzu mun karanto guri biyu a jere nake so mu kawo su ko na farko mun karanta a baqara na biyu a cikin ali imran wuri na uku yana nan a cikin suratul ma'ida Allah ta'ala yayi wa mu'minai umarni na musamman yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن يسكي إيماني اتقوا الله وتيا يدوكوتين الله وابتغوا إليه الوسيلة كما كنا مكسنشي زواج الله سبحانه وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة كنا مكسنشي زواج الله معنى كلا الوسيلة بمعنى القربة كنا مكسنشي زواج واني زواج الله سبحانه وتعالى لعلكم تفلحون تبت إذا كن يوانا تكون سامر أبو مي جرمة شيل جنان الجنة الله كسامر بسهم الجنة jama'a mu kalla da kyau wannan ayar da yawa daga cikin yan bid'a suna murɗe mata fassara rannan mun taɓa yin zance da wani ya sa hoton shehinsa a kan facebook sai na shi na ɗan mishi comment sai ce mai to aka kalla ka ce yanzu wannan ka sa hoton shehin kuma ce ya ayi wallabi na amanu taqullaha wa bitahu ilayhi wasila ina wasilar taka take yace ai shehinsa ne wasila an ce ka riƙi wani wata hanya da za ta kai ka zuwa ga Allah shi shehin sa ne zai kai shi zuwa ga Allah nace kai co nace amma an karama kallahu kana karatu ko yace yana karatu nace kuma ka taba karanta tafsirin ibnu kathir yace ya taba karantawa to karama kallahu dan ebu mana fassaran ka dan karanta mana muji fa buhita alladhi kafar sai ya rubi saboda me za ka je ka ga fassarori da malamai suka kalman alwasila alwasila alwasila saboda me kalmar wasila ake rudan mutane shi ai sai ka riki wani wani wanda zai kama hannunka kuma ya kai ka zuwa ga wane zuwa ga Allah ka wannan bai yi daidai da abin da ke cikin Qur'ani ba kusanci zuwa ga Allah ana samu da mene ayyuka na kwarai ko da addu'an suwa ne mutanen kirki ana samu kusanci zuwa ga Allah da mene na'am kaman kalmar at-tawassul shine neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar mene abubuwan da suka tabbata a shari'a ba irin tawassulat irin na shirkiyat da ake daban-daban ba bana so in tsawaita a wannan bangare ina son mu karasa insha Allah ta'ala idan mun kalli wannan ayar Allah ce wajahidu fi sabili ku yi kokari a hanyar Allah ku yi aiki tukuru wajen ganin kun sami kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kiyaye dokokinsa ta hanyar aikata kyawawan ayyuka sai Allah ce la'allakum tuflihuna da ku sami babbar rabo a wurin Allah a ranar alkiyama ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin waɗanda za su san babbar rabo a ranar alkiyama bayan wannan aya muna kuma da aya da mara ya karanta mana kafin wannan lokaci ita ce ta hudu suratul tauba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa kunu ma'as sadiqin kasance cikin masu gaskiya gaskiya wajen zance gaskiya wajen aiki gaskiya wajen gudanar da rayuwa gaskiya wajen imani gaskiya wajen biyayya ga iyaye gaskiya wajen biyayya ga malamai gaskiya wajen kowane al'amari da mutum zai yi ne zai gudana a rayuwarsa domin jama'a kishiyan gaskiya ce mene eh menene kishiyar gaskiya ƙarya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu manzo Allah yake cewa عليكم بالصدق إنما وصية لين قسية فإن الصدق يهدي إلى البر دومين ين قسية لفتن قسية لين أيكي دا قسية yana shiryar da mutum zuwa ga ayyuka na alheri masu yawa yace wa la yazalu ar-rajul yatasaddaq mutum ba zai gushe yasduq mutum ba zai gushe ba yasduq yana yin gaskiya wa yataharra sidqa yana kirdadun yin gaskiya a cikin komai nasa hatta yuktaba inda Allah siddiqa hatta an rubuta shi a wurin Allah cewa mai yawan gaskata Allah ne ko mai gaskiya ne Allah ka samu na shi sai manzon Allah yake cewa wa iyyakum wal kadhib ka shaidu ku da yin ƙarya fa innal kadhiba yahdi lil fujur domin ƙarya tana bude kofar barna in ga mutum yana zina makadeci ne in ga mutum yana cin riba makadeci ne in ga mutum yana munafurci yana algungumanci wallahi malam makadeci ne ƙarya ita ma ummul khaba'is ce uwa ce wacce ke jan aikata miyagun laifukan da ba su da iyaka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ci gaba da cewa wala yazalu ar-rajulu yakذب mutum ba zai gushe ba yana sharara ƙarya wa yataharra al-kadhib yana kirdadon yin ƙarya حتى يكتب عند الله كذابا هذه الرم تاتي أو رن الله شيوا ونين شيء ما قد شيء جماعة كدوبا من حديث من دشو أشي أو رن الله أقيل التافن دا أشي رمت ما سميني ما سبسيا أقيل التافن دا أشي رمت ما سميني والله ما لن كيكو قريكا لسنش قريا يدى منظوم الله يفتح والله قريا كتكي duk mutumin da ke yin ƙarya wajen alkawari ƙarya wajen ainihin wato biyayyar iyaye ƙarya wajen imani a yo me yasa munafikai Allah ya ce da mutane saboda mene jama'a saboda me saboda ƙarya Allah ta'ala a suratu al-ankabut ya bayyana mana yana cewa fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu وليعلمن الكاذبين فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
Allah ya kawo jarrabawa ne, hatta jarrabawar rayuwa jama'a. Allah yana yin ta don ya nuna suwa ne ne. Falayalamin Allah, wallahi tabbas sai Allah ya san suwa ne ne masu gaskiya su imaninsu. Walayalamin al-kadhibin kuma wallahi tabbas sai Allah ya san su wane ne masu ƙarya wajen imaninsu. A cikin suran a gaba, Allah ta'ala ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin
وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين kun ji Allah ta'ala ya ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu domin Allah ya gane su wane ne masu imani na gaskiya ba ɗan jabu ba wala ya'lamanna almunafiqina kuma don Allah ya san su waye munafikai manzo Allah ya ce alamun munafikai guda nawa ne ayatul munafiqi thalath idza hadatha idza haddatha kadhab zai mene ƙarya me yasa manzo Allah ya ambaci ƙarya a farko saboda duk abin da zai biyo bayan ƙarya wallahi malam ya fi abin da baka tunani muni Allah ka tsare mu Allah ka sanya mu asma su yin gaskiya to Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kai imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wa kunu ma'as sadiqin ku kasance tare da masu yin gaskiya Allah ka samu iya wuri na biyar a cikin Qur'ani mai girma Allah ta'ala ya ƙara ambata mana ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله
من يطع الله
ومن يطيع الله ورسوله يطع الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله اكبر Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah wa qulu qawlan sadida malaman ta suka ce wa qulu qawlan sawaban wa qulu qawlan adlan ku faɗi magana ta daidai ku faɗi magana wacce take daidai da shari'a daidai da abin da Allah yake so daidai da abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya nuna kuma ya karantar da mutane kaga anan sai Allah ya sa sharadi idan kun faɗi wannan magana ta daidai yuslih lakum a'malakum Allah zai inganta muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai kankare muku zunubanku zai gafarta muku zunubanku Allah ya ce wa man yuti'i Allah wa rasulah haqiqa tabbas wanda yayi wa Allah da manzon sa da'a faqad faza fawzan azima wannan ya rabauta rabo mai girma shi gidan aljanna Allah ka samu na ciki ya ku yan uwa mu dinga faɗin magana ta daidai harkan siyasa ce kaka ce ai siyasa rukunanta munafirci ne gulma ne tsugudidi mutsutso ma Allah sai ya babbaka ka a jahannama ba ruwan Allah da dimokuraɗiyya dimokuraɗiyya muna yin ta ne a matsayin me larura amma wallahi ka je ka mawana ƙarya ka je ka faɗi maganan ƙarya akan mutum ka san mayaudari ne ka je ka ce mutane mai gaskiya ne wallahi sai Allah ya tambaye ka ala ru'usul khalaqi yawm al-qiyamah wannan shirin da ka bada shaidar ƙarya mumini ba yana ƙarya ne mumini yana bada shaidan ƙarya in kana so ka zama bawan Allah ne rahma ba maganan bada shaidan zo wallazina la yashhaduna az-zura والذين لا يشهدون الزور لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما الله أكبر الله تعالى يقول والذين لا يشهدون الزور سوني وند باسا بعد شيء ده قرية وإذا مروا باللغو إن suka zo wucewa inda ake maganganun banza taɗin iska zaman kashe wando zaman janjali marru kiraman sai su ce suna masu karamci masu girma jama'a mumini baya shiga irin wannan sharaba shanu ka sani duk abin da ka faɗi wallahi Allah ya sa a rubuta ballantana wani ya zo ya wuce ka yi zunɗe ka yi ƙyafice ka yi yafice ka yi kushe wailun likulli
ويل لكل همزة همزة Allah ta'ala yana cewa tsananin azaba ya tabbata likulli humaza ga dukkanin mai ƙyafice mai yafice lumaza mai yawan kushe kaga anan ka shiga ka shiga uku saboda haka a ji tsoron Allah a faɗi zance mai mene mai kyau wuri na shida Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم يا مكو حسكي تمشون به وان ذاك دنگا ياو دشي ويغفر لكم كما يغفر لكم ذنوبكم الله غفر تامنا والله غفور رحيم الله مي غفراني كما الله تعالى مي جين قيني ولي na ƙarshe itace ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa tanzur ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lilad wattaqullaha inna allaha qadirun bima ta'malun
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad kowace rai ta yi dubi zuwa ga abin da ta aikata li ghadin saboda gobe gobe asabar na'am jibi lahadi yau sai ne gadin din ranar alkiyama al-imam bukhari a cikin kitabur raqaq a cikin sahih bukhari ya kawo asar daga Ali dan Abu Talib Allah ya kara mishi yadda Ali dan Abu Talib yana cewa irtahalat ad-dunya mudbira ki duniya fa ta kwashe kayan ta kama hanyar karewa wartahalat al-akhiratu muqbila ga lahira ita ma ta tinkaro ta kamo hanyar tahowa yace wa li kulli wahidin minhuma banun cikin guda biyun nan kowace tana da 'ya'ya ki fa kunu min abna'il akhirah ku zama daga cikin ƴaƴan lahira wala takunu min abna'id dunya kada ku zama cewa daga cikin ƴaƴan duniya shi fa innal yawma domin a yau amalun wala hisab a yau a duniya aiki ne babu hisabi wa gadan amma a gobe alqiyama fa hisabun wala amal hisabi ne ba maganar aiki Allah ka samu ji a sa'a.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
Allah ta'ala ya ce, Ittaƙun Allah ku ji wannan, walcan nafsu na ƙaddamar da gadi sai ƙarshe mai ne, wattaƙun Allah, ka gane, daga rayuwar duniya sai ina, sai ina, yawwa an ambaci kiyama sai aka maimaita ittaqullahan sau biyu a aya dan ka gane ko ka ji tsoron Allah ko kada ka ji tsoron Allah ko kai duk abin da zaka yi mutuwan nan da gaskiya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta dandani mutuwa Allah ya ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah kai ana cikan ya muku sakamakon ayyukan ku ne a ranar kiyama faman zuhziha 'anil nar duk wanda aka tsiratar da shi daga wuta wa udkhila aljanna
وما الحياة الدنيا إلا متاع
kaji wa udkhila aljanna aka shiga da shi aljanna ittifaqan fa wannan ya riga ya rabauta Allah ya ce wa mal hayatud dunya rayuwar duniya ba komai bace illa mata' face jin daɗi ɗan ƙanƙani alghurur kuma wanda ke mai ruɗin mutane Allah ka tsare mana imanin mu da ka muna miƙa ta'aziyyar mu ga mutanen wannan gari na rashe-rashen da aka yi Allah muna roƙonka waɗannan bayi na ka da suka riga yin gidan gaske Allah ka gafarta musu ya Allah ka sa aljanna ta zama makoma a gare su ya Allah muna roƙonka ka ba mu guziri mai kyau na tsoronka wanda za mu je mu tadda su a ranar alkiyama Allah muna roƙonka haka kamkwancin su ya rabbal alamin Allah ka ba ƴan uwansu haƙuri da al'umman wannan gari haƙuri wannan babbar rashi da aka yi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin bayansa na ƙwarai ya tsare mana imanin mu ya sanya mu daga cikin masu takawa waɗanda Allah ta'ala yake ƙaunace yake son su abu na ƙarshe jama'a da zan yi magana a kai shine zan rufe da shi shine hadisin Abu Zar al-Ghifari Allah ya kara mishi yadda ai hakuri ba da minti daya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace shi ittaqillaha haythu ma kunta ittaqillaha haythu ma kunta a daki kake a waje kake a'a kana wajen sana'arka a shago kake a makaranta kake a masallaci kake ittaqillaha haythu ma kunta duk inda ka samu kanka ji tsoron Allah sai ce wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamha ka biyo bayan mummunan aiki ta hanyar aikata kyakkyawa wannan kyakkyawan zai goge maka wancan mummunan sai ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka mu'amalanci mutane da mu'amala mai kyau ta kawan da muka ta magana a kanta jama'a al'allama ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa tsoron Allah yana gadarwa da bawa ƙauna daga Allah. A ayoyi da yawa na cikin Alƙur'ani Allah ya ce inna Allah yuhibbul muttaqin. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah yana son suwa ne masu tsoron Allah, Allah ka samu na shi. Sannan sai yake gaba ta biyu kuma wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka mu'amalanci mutane da mu'amala mai kyau yace wannan kuma yana ja maka soyayyar mutane. Idan wannan hadisi in ka rike shi kawai a rayuwarka ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokinsa sannan ya zama mu'amalarka da mutane waɗanda kake raye da su in ƴaƴanka abokananka malamanka sawo'inka na sama da kai na ƙasa da kai sai ya sa bayan Allah ne garsu soka yayin da mutuwa ta zo maka kana mutuwa aka bada shaida wani mutumin kirki sai Allah ce na ba ku cutar shi ku je an yanta shi Allah ka yantar da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين
Thank you. a cikin ba sai za mu yi doktori daga iran wanda shi ne gabatar da tafiya a yanzu kuma yin kami da da ba za ku yau su wani fatan dokta a shi ala sai umarni da wani labar ala wani na
Yawai. Yawai. Allahu Akbar.